يهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من أعظم الذنوب عند الله تعالى وأشدها جرما في الدنيا والآخرة بعد الشرك بالله القتل قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة وقال جل شأنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور وروى البخاري أيضا ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حال المؤمن أن حال المؤمن بخير ما لم يسب دما حراما فروى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما وروى البخاري أيضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما قال ابن القيم رحمة الله عليه هذه عقوبة قاتل عدو الله تعالى إذا كان معاهدا في عهد وأمان فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في حرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فكيف بعقوبة من قتل مؤمنا بغير حق وفي سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya sun tafi daga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka muna neman taimakonka muna neman gafaranka muna neman tsarinka daga shirin kawunanmu da muna na ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi haka wanda Allah ya batar babu mai shiryar da shi muna shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai kai kaɗai kake baka da abokin tarayya muna kuma shaidawa annabi muhammad babba ɗan abdullahi annabin da ka aiko don ya zama rahama ga duniya bawanka ne manzonka ne ya isar da saƙon da ka aiko sa da shi bai rage komai ba ya ainihin ba da amanan da ka ɗora mishi ya yi nasiha ga al'umma allah ta'ala ya yayi duhun kafurci da duhun shirka da zalunci bihi da sababin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi kokari yayi jihadi iyakar abin da zai iya don daga addinin Allah don isar da saƙon Allah har mutuwa ta riske shi salatin Allah da sallama su tabbata akan wannan bawa mai girma mafi falala mafi daraja a cikin duk abin da Allah ya halitta subhanahu wa ta'ala ya Allah ka yi salati da sallama akan wannan babban jakada wannan salati ka yi shi da ainihin iyalan shi da sahabban shi gaba ɗaya da duk wanda ya bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma lalle mu sani mafi girman zunubi a wurin Allah subhanahu wata'ala mafi ainihin tsanani a wajen sabo a wajen laifi a nan gidan duniya ne ko a lahira wanda kuma shine mafi tsananin hukuba da azaba bayan shirka ga Allah subhanahu wata'ala babu kaman kisan kai abinda za ka aikata wa Allah mafi girma bayan shirka shine ka kashe wani rai ba tare da haƙƙi na shari'a ba lalle kisan kai babban zunubi ne wanda sakamakon shi babban hukuba Allah ya tsare mu da kisan kai yan uwa masu girma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul furqan yana magana dangane da ibadur rahman bayan Allah na gari saboda girmama su ya idafan sunan zuwa ga ainihin sunan shi ya kira su da ibadur rahman bayan ar-rahman ya faɗi siffofinsu daga cikin waɗannan siffofi ya ce su ne waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin ilahu a matsayin abin bauta ma'ana ba sa shirka da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗaya ne daga cikin siffofin bayan Allah na gari ba sa shirka bayan Allah ya faɗi shirka sai ce kuma ba sa kashe wata rai ran da Allah ya haramta a kashe ta ba tare da haƙƙi na shari'a ba haƙƙi na shari'a kuma shine haddi mutum ya yi laifi wanda Allah ne ya ci a kashe shi ba kai ka ci a kashe shi ba to duk wanda ya kashe wata rai guda ɗaya mace ne ko namiji yaro ne ko babba tsoho ne ko saurayi nafsan haka Allah ya ce kowace irin rai mai numfashi ka zamo sanadiyan kashe ta ta kowace irin hanya bindiga ka ɗauka ka harbe ta ta mutu a makami ka ɗauka ka doka mata ko ka sare ta ko ka caka mata guba ka bayar aka sha aka mutu allura kai aka mutu ta kowace irin hanya ka dai kashe mutum sunan shi ka kashe mutum ta kowace irin hanya Allah ce to bayin Allah na gari in dai su amsa sunan su bayin arrahmanu su bayin Allah ne to ba sa aikata irin wannan laifi yanda ba sa shirka da Allah a wurin bauta hakanan ba sa kisan kai a ainihin tsawon rayuwansu don sun san Allah ya haramta Allah ya sake faɗa cikin wata aya cikin suratun nisa'i ya ce wa man yaqatul mu'minan muta'amminan duk wanda ya kashe ainihin mu'minan mumini muta'ammidan da gangan ba bisa kuskure ba haka kawai ka kashe mutum ko dan kana jin haushin shi ko dan kana gaba da shi gaba ce ta duniya gaba ce ta siyasa haka kawai ganganci sata za ka yi ko menene dalili da ya sanadiyan rasa ran wani ɗan adam mumini Allah ce ta duk wanda ya aikata irin wannan laifi dan ya ce wa man kowane ne kai sai ce to fa jaza'uhu jahannamu sakamakon wanda ya irin wannan aiki shine wutan jahannama idan ka zamo sanadiyan kashe mutum ko da shawara ka bar kai ma ka shiga ciki wanda ta ce faton sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace inda mutanen garin Sana'a babban birnin kasan yaman kenan za su taru gaba daya su kashe wani mutum shi kadai kwaɗe tallin tag ya ce tuhum jami'an gaba ɗaya garin nima suna kashe su haka sai na umar ya ce to shi sa malamai suka ce idan aka biyo mutum da gudu za a kashe shi ya ɓuya ko da da ido ko da hannu kai ishara kace ya ɓuya a nan idan aka kashe shi aka kama su kai ma kana cikin wanda za a kashe don ka taimaka wajen kashe mutum kai ma ba ma kai ka ɗauki makamin ka sare shi ba ba kai kai harbin ba ba kai ka bashi guba ba kawai ɗan ishara kai ko da da ƙwayan ido ka taimaka a gano inda yake a kashe shi kana cikin wanda haddi ya haukan su gaba ɗaya kashe ku Allah ce fa jaza'uhu jahannamu duk wanda ya kashe ɗan adam ya kashe rai mumini to sakamakon sa wutan jahannama khalidan fiha malaman ahlus sunna suka ce wannan ana nufin al-muqsu tawil zai zauna zama mai tsayi a cikin jahannama ba wanda ya saran da zai fita in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala khalidan fiha zai wani irin zama ne yanda ka sar kaman dindindin babu shi ba fita al-muksu tawil wannan shine masaban ahlus sunna dangane da khalidan fiha dangane da mummini Allah sai ya ce wa ghadiba Allahu alaihi bayan nan kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine mishi albarka duk waɗannan malamai suka ce a Qur'ani gaba ɗaya kaf babu wani laifi da Allah ya tara waɗannan ababe a wuri ɗaya akan wanda ya aikata sai ga wanda ya kisan kai a ƙur'ani tun daga bakara hannasi yadda muke fara a karatun allo ko kuma tun daga fatiya hannasi in dai ka bi ƙur'ani gaba ɗaya a tara waɗannan ababe a wuri ɗaya akan wani mutum shi kaɗai sai wanda ya kisan kai allah ce sakamakon shi jahannama kuma khalidan fiha kuma allah ya yi fushi da shi ya tsine masa albarka sai ce kuma wa addalahu azaban azima ya masa tattali ya masa tanadin azaba mai girma wani irin azaba mai wani irin girma Allah ya kiyaye Allah ya sake faɗa a wani wuri daban cikin suratul ma'ida a siyakin kissa yayin annabi adam bayan Allah ya gama ya ce min ajil zalika katabna ala bani isra'il annahu yanda al'amarin yake man qatala nafsan bi ghairi nafsin duk wanda ya kashe wata rai ba tare da wannan ran ta kashe wata rai bane za a kashe ta aw fasadin fil ardi ko ya ainihin aikata wani barna a ban ƙasa Allah sai ya ce faka anna ma qatalan nasu jami'an babu wani addinin da ke da irin wannan aya in ba musulunci ba to in ka kashe mutum ɗaya a wurin Allah kaman ka kashe duniya ne gaba ɗaya Allah sai ce wa man ahayaha wanda ku ya raya rai guda ɗaya kai sanadiyan ceto rayuwar wani ka raya shi to faka anna ma ahayan nasa jami'an sakamakon ka a wurin Allah kaman ka raya duniya ne gaba ɗaya yan uwa masu girma kalli girman irin wannan magana Allah ce duk wanda ya kashe rai nafsan kowace irin rai ya ce faka annama qatalan nasu jami'an kai ka ce ya kashe mutanen duniya ne gaba daya wannan shine matsayin ka auren Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye Imam Bukhari da Muslim sun fidda hadisi a cikin ingantattun littafin sunan guda biyu daga babban sahabin na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon rahama alaihi salatu wasalam ya ce akbarul kaba'iri mafi girman kaba'ira manya-manyan zunubai da malamai har suke rubuta littafi aka alkaba'ir na wane kaba'ir na wane to waɗannan manya-manyan zunubai mafi girma a cikinsu al'ishiraku billahi annabi ta na farko shine shirka da Allah hada Allah da wani auren bauta subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa qatlun nafs da kuma kashe rai ka kashe ɗan adam shine abu na biyu a wajen girma cikin kaba'ira wa walidai walidaini da wulakanta iyaye sai annabi ya ce abu na ƙarshe bayan wulakanta iyaye wa ƙaunin zuwa da zancen ƙarya magana na ƙarya kamar yadda ƙarya take cin kasuwanta a yanzu a gidajen rediyo a social media a majalin ma ka iya ƙarya kai ne ma wanda ya waye ya iya shirya ƙarya har za ana neman sa ana hira da shi tsaban shi ya cika cikakken makareci ka san inda muka kai makura wurin lalacewa a dabe ce waɗannan ababe su ne akbarul kaba'ir mafiya girman zunubi a wurin Allah shirka da Allah kisan kai da kuma ainihin wulakanta iyaye da kuma maganan ƙarya au shahadatu zuwur wa shakku min rawi ko kuma shaidan zur ka je ka bada shaida ta ƙarya waɗannan suna cikin manya-manyan zunubai imamul bukhari ya sake roto hadisi da muslim daga abu huraira allah ƙara masa yadda annabi ya ainihin ba da labari yake cewa ijtanibu as-saba al-mubiqati ku nisanci ainihin ababe guda bakwai masu halakarwa ababe ne guda bakwai kowane ɗaya daga cikinsu yana halakar da mutum a cikin ababe guda bakwai da annabi lissafa ya ce wa qatlun nafsi da kisan kai ka kashe ɗan adam allati harrama Allahu illa bil haq wanda Allah ya haramta a kashe shi bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi na shari'a ba wannan yana cikin ababe masu halakarwa inda Allah subhanahu wataala duk wanda ya kashe wani ya sani ya taɓe ya halaka ya banu ya lalace annabi ya sake ba da labari cikin wani hadisi daban ya siffanta cewa shi fa mai imani yana cikin alkhairi matukar bai zubar da jinin wani ba idan kana so ka dawoma cikin alkhairi duniya da lahira kar ka zubar da jinin wani kar ka zamo sanadiyar zubar da jinin wani annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisin abdullahi dan umar allah ƙara musu yadda da shi da mahaifin shi annabi ce lan ya zala mu'minu fi fushatin min dinihi mai imani mummini ba zai gushe ba yana cikin farfajiyar addinin shi yana cikin musulunci ba zai fita ba yana cikin alkhairi matukar bai zubar da jini na haramun ba matukar mummini bai zubar da jini na haramun ba to yana cikin alkhairi kaga sai ya zamto mafhumun mukhalafa shine matukar ya zubar ya zubar da jini na haramun baya cikin alkhairi duniya da lahira Allah ya kiyaye lallai kar ka yadda shaidan ko sharrin zuciyanka ko tsabar son zuciya ko dan ka faranta wani ko dan ta'addanci ka zamo sanadiyar zubar da jinin wani kalli yadda a yau jinin dan adam ya zama ba komai ba a duniya ka ajiye ma duniya ka ɗauki ƙasar da kake rayuwa a ciki jinin ɗan adam ba komai ba ne a yankunanmu ba komai ba ne ba a je gari a kakkashe mutane wato abin har ya zama kama an ma saba an je gari an kashe mutum sha biyar shikenan an ba da labari ya zo ya wuce an je kawai an kashe mutum hamsin shikenan an ba da labari ya wuce babban abin takaicin kuma ba ma ire-iren waɗannan ba a samu a cikinmu ne wasu ke ɗaukan makamai suna zaune a cikin unguwanninsu a gidajen iyayensu kuma suna kashe mutane an san inda suke an san masu laifin wasu daga cikinsu jami'an tsaro ma suna tsoron kama su to da 'yan siyasa sun ɗaure musu gindi ita ce gaskiyar magana kai a matsayinka na dpo na unguwa akwai wanda in ka kama daga sama za a bugo waya a ce ka sake shi wasu suna gaya min sun je wata unguwa sun kama wani yaro bai yi awa biyu ba ka ce su sake shi awa biyu a hannunsu inda maganan ta zo kuma su tafi karfinsu to wani irin ta'addanci ne wani irin lalacewa wannan to annabi ya faɗa cikin wannan hadisi ya ce matukar ka kashe ran ɗan adam to baka cikin alkhairi duniya da lahira imam bukhari da muslim sun fidda wani hadisi shi ma daga abdullahi dan umar allah ƙara musu yadda shi da mahaifin shi annabi ya ce alaihi salatu wassalam man qatala nafsan mu'ahadan duk wanda ya kashe rai na wanda ba musulmi bane ba amma na mu'ahad ne menene mu'ahad malamai suka ce dangane da waɗanda ba musulmai ba sun kasu kusan kashi hudu zuwa biyar yadda musulunci mu'amalance su daga ciki akwai al-mu'ahad wanda shi mu'ahad yana zaune a garinsu sannan kuma yana zama ne na amana tsakanin shi da musulmai ba za su yaƙe shi ba ba zai yaƙe su ba ba zai kuma taimaka a yaƙe su ba lakum dinukum waliyadi to irin wannan wanda baya yaƙan ku ba zai taimaka a yaƙe ku ba kun ainihin akwai alkawari tsakaninku da amana tsakaninku da shi wani musulmi je ya kashe wannan wanda ba musulmin ba annabi ce ta duk wanda ya aikata wannan ba musulmi ba ne ba amma abin da ba shi ke cewa ainihin arnan amana yana neman kalmar da zai amfani da ita ne an gane ko ka ce kiristan amana ko wanda ba musulmin amana duk wanda ya kashe irin wannan wanda ba musulmi ba ne ba amma ana zama na amana tsakaninku da shi wani musulmi je kashe shi lam yara ra'ihatal janna wannan musulmin ko kamshin aljanna ba zai je ba ranar gobe kiyama annabi bai tsaya a nan ba sai ce tabbas wa inna rihaha tabbas kamshin aljanna ana jinta min masirati arba'ina aman daga tsawon tafiyan shekaru arba'in kamshin aljanna wato kaga tsakanin shi da aljanna ko labarin ta ma ba zai ji ba dan kamshin ma ba zai ji ba kuma tsakanin kamshin aljanna idan ya busa yana tafiyan shekaru 40 kafin kamshin ya kare to kowannen kamshin ba zai ji ba ba fa musulmi ya kashe ba ya kashe wanda ba musulmi bane ba amma ba wanda yake yakan musulmai ba dan Allah ina ga wanda ya kashe musulmi kuma idan mutane suka fara daukan doka a hannu kuma a ce ai an kare doka wayan dokan ko ba ta aiki kisa kyanta irin waɗannan an kama su a kashe su kafin ma a zo a tafi da su annabi ya faɗa cikin wannan hadisi ibn qayyim al-jawziya karkashin wannan hadisin sai yake cewa wannan shine sakamakon wanda ya kashe aduwwul lahi makiyin Allah saboda me ya kareta qur'ani ya kareta manzon Allah bai yarda da Allah ba amma na ana zaman amana da shi fi ahadin wa aman ka kashe shi aka maka wannan tanadin uquba sai ce fa kaifa biman qatala mu'minan to ina sakamako wanda ya kashe mumini kuma ina sakamako wanda ya kashe mai imani kaga ashaddul azabu kenan saboda girman kisan kai wajen laifi saboda tsananin ukuba da fushin Allah akan masu laifi annabi ya bayyana cikin hadisi ingantacce ya ce farkon hisabi ko kuma hukunci da za a zartara na gobe kiyama za a yi shi ne cikin al'addima hukuncin zubar da jini ya tabbata a cikin hadisi ingantacce hadisin imamul bukhari da muslim daga abdullahi dan masaudu allah ƙara masa yadda annabi ya faɗa cikin wannan hadisin alaihi salatu wassalam ya ce awwalu ma yuqda bainan nas yawmal qiyamati fi dima'i farkon hukuncin da za a yi tsakanin mutane ran tashin kiyama shine fi dima wajen zubar da jini wane ya kashe wane wane ya sari wane wane ya balla wane ire-iren waɗannan laifuffukan na zubar da jini da su ma za a fara kafin a fara da masu shirka kafin a fara da masu kaza saboda inda Allah ke ganin girman zubar da jinin dan adam girman zubar da jinin mumini a wajen Allah subhanahu wataala da shi zai fara ranar gobe kiyama yan uwa masu girma jinin mumini yana da daraja yana da matsayi shi yasa ko da wasa karka kuskura ka zubar da jinin musulmi karka kuskura ka taimaka ko a yi mitin da kai na za a kashe wani ko a yi mitin da kai na za a sari wani kawai dan za ku samu mulki kawai dan za a baka kuɗi kawai dan kana jin haushin shi ko dan kana ga kai a tunaninka ya toshe maka wani abu samun shi ya hana naka saboda kai munafiki ne baka san Allah subhanahu wataala ba shi yasa annabin rahama alaihi salatu wassalam ya yi ta jan kunne ya yi ta tsawatarwa dangane da kisan kai dangane da zubar da jinin mutane amma abin takaici walal asaf a yau zubar da jini ya zama ba komai ba tsakaninmu da juna sare-sare a kan titi a cikin unguwanni a ƙauyuka a birane kawai sunansu masu wane ko 'yan sara suka ko 'yan daba ko 'yan kalare ko tsinannu kowane suna dai ka basu to annabi ya faɗa cikin wani hadisi ingantacci ya tsawatar kuma gayata tahzir wannan hadisi hadisi ne na abu bakrata hadisin imamu muslim da imamu bukhari annabi yake cewa idan taƙal musulma ne bai sai fahima musulmai ne fa guda biyu su ainihin haɗu su gwabza kowa ya ɗauko makami wannan mai sallah ne wannan mai sallah ne dukkansu musulmai ne amma saboda ƙabilanci ko saboda siyasa ko saboda kare ƙasa ko kare wani abu ko wani abu na duniya ko saboda gaba a ɗauko makami ana yaƙan juna kuma dukkan ku masu sallah annabi ce falqatil wal maqtul fin nari da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk sunan su ya wuta a wurin Allah sahabbai sai kansu ya kulle suka ce hadal qatil fama badul maqtul lalle kan wannan shine wanda ya kisa ai shine mai laifi to ina kuma ruwan wanda aka kashe shi wayar an zalunce shi ne a fahimtar sahabbai kenan ba su san abin ba haka bane ba annabin rahama shugaban masu hikima da iya magana alaihi salatu wassalam ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi ai shi ma ya kasance yana kwaɗayi yana da burin ya kashe wannan yanzu bai samu nasara bane ba sai aka samu nasara a kan shi duk laifin su iri da ne to ka dubi fa wato hatta wanda aka kashe din tun da shi ma niyyar shi kisa ne annabi tu duk yan wuta ne alqatil wal maqtul fi nar Allah ya kiyaye annabi ya faɗa cikin wani hadisi ingantacce ya faɗi wannan hatta a hajjatul wada a huduban da yayi yake gaya wa taron sahabbai da suka taro a wurin cikin hadisi Abdullah bin Abbas Allah ƙara masa yadda wanda shi ma Bukhari da Muslim ne suka rawaito annabi ya faɗa wa taron waɗanda suka zo aikin hajji a wannan shekaran kamar yadda malaman tarihi suka ruwaito cewa sama da mutum dubu ɗari suka zo hajjatul wada annabi ce la tarji'u ba'da kuffara kar ku koma kafirai bayan na bar duniya la tarji'u ba'da kuffaran kar ku koma kafirai bayan na bar duniya ba'adi bayan na koma ga Allah kar ku koma kafirai a tunaninka za su daina sallah ne za a koma bautan gumaka sulata da uzza za a koma ana shirka ba wannan bane ba annabi sai ya gaya musu ga abin da za ku aikata ku zama kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin kuna sare wuyan sashi ku dau makami kuna kashe juna kun koma kafirai bayan na bar duniya ya sala ba fa sun daina sallah bane sun daina azumi a yadribu ba'dukum riqaba ba'din ku dinga kashe juna kuna musulmai kun zama kuffar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu girma lalle mu sani kisan kai ba karamin laifi bane ba a wurin Allah kisan kai ba karamin babban bala'i ba ne ba ga wanda ya aikata annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi ingantacce hadisin abdullahi dan masa'udu shi ma cikin bukhari ne da muslim allah ta'ala ya ƙara musu ainihin yarda annabi yake cewa a cikin wannan hadisin ya ce sibabul muslimi fusukun zagin musulmi fasikanci ne ya ce wa qitaluhu kufrun kaga za la tarji'u ba'da kufaran din kenan kashe musulmi kuma kafirci ne wato girman zunubin kashe mutum sai annabi yake kiran shi da kafirci ya ce wa qitaluhu kufrun yaƙan musulmi ka ɗau makami ka kashe shi ko ka sare shi wannan aiki to aiki ne na kafirci Allah ya kiyaye yan uwa masu girma daga cikin sabubban da ke jawo waɗannan ababe sabubba ne masu yawa babu lokacin ambata su daga ciki akwai rashin tarbiyya rashin tarbiyya kuma laifin na farawa ne tun daga iyaye iyaye suna haifan yara su watsar da su a unguwanni kamar dabbobi wallahi tallahi Allah sai ya tambaye ku amanan yaran da ya baku kaga uba a unguwa bai san ina dan shaidai bai san inda ya dawo ba bai kai shi boko ba bai kai shi islamiya ba bai kai shi makarantar allo ba ya bar shi kamar dabba yana yawo cikin unguwa da ya girma ya zama dan iska ya daina kowa bai tsoron kowa unguwa ya zama dan shaye shaye dau makamai ya saba da yan siyasa suna bashi kuɗi shikenan to farkon mai laifi shine uba kafin ka zaji gwamna ko kafin ka zabi wani ciyaman na local gwamna wallahi ubansa shine mutumin banza na farko wannan duk wanda yake cikin anguwanninmu ya sani sai dai ya zama makiyin Allah ba zai faɗi gaskiya ba waɗansu kuma kakanu ne suka ɗaure jikokinsu gindi a haifi yara a sake su kamar dabbobi kakanu kuma su ɗaure musu gindi wannan da uban da kakanun duk za su yi wa Allah bayani ranar gobe kiyama wannan shine matsala ta farko laifin iyaye tarbiyya ya zamo an yi watsi da ita babu tarbiyya babu mutunci ba mai mutunci ba mutuntawa yaro ka sake shi kamar dabba baka ba shi tarbiyya na sanin Allah ba na sanin manzon Allah ba baka jina mishi girman addini ba balle ya san addinin kai ma ya san girman ka ya san girman masu girma to dole sai mun ainihin gyara wannan abun da ka haifi yara guda goma cikin unguwa su fitini mutane wanda ka haifi guda ɗaya tak ka ba shi tarbiyya shine wanda annabi zai alfahari da shi ranar gobe kiyama ba taron tsintsiya ba shara ba gaba ta biyu kuma su ne ainihin 'yan siyasa da masu mulki da suke ɗaure waɗannan yaran gindi a wani daga cikin babban yaran 'yan siyasa a nan garin ya shiga gidan rediyo na ji shi da kunne na kwana uku da ya wuce yake cewa abin da ke faruwa a garin nan na sare-sare da kakkashe mutane ya ce babu wani mai laifi face mu ne 'yan siyasa wallahi abin da ya faɗa kenan ya ce mu muka ɗaure musu gindi da iyayen gidanmu waɗanda suke sama da mu ya ce ana amfani da su lokacin zaɓe a ba su kuɗi a ba su makamai a ba su kayan shaye-shaye a ji a tarwatsa wurin jefa kuri'a a saci akwati a yau mutane barazana a dinga intimidating mutane da su to su 'yan siyasa su ji tsoron Allah su sani wallahi tallahi Allah sai ya tambaye su kuma za su yi bayani ranar gobe kiyama tun daga duniya ma sai sun yi mutuwan walakanci ba za ka taɓa zama sanadiyan kashe ɗan adam kuma ka ce za ka zauna lafiya ba yan uwa masu girma saboda lokaci abubuwa suna da yawa daga cikin dalilai da malamai suka kawo abin da ke sa a zubar da jini sai kuma a wani lokaci na gaba insha Allah muna roƙonka ya Allah subhanahu ta'ala da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya Allah wannan hali da muke ciki na rashin tarbiyya da lalacewan tarbiyya da kakkashe mutane da zubar da jini kana gida hankalinka bai kwanta ba kana kan titi hankalinka bai kwanta ba kana yawo ko ina hankalinka bai kwanta ba ya Allah ka shigo cikin wannan lamari yala duk wanda ya ɗaure wannan abun gindi Allah ka san su ko su wane ne Allah ka mana maganin su Allah ka lalata shirin su Allah ka wulakanta su duniya da lahira idan ku za su gyaru Allah ka shirye su idan ku ba za su gyaru ba ka sani cikin ilimin ka na gaibu Allah mun barka da su mu musu Allah ya isa Allah mun san ka isa Allah ka isan mana ya ubangiji ka shirye mu ka shirye zuri'ar mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya ke da sufofinka mafiya kamala Allah halin da muke ciki a wannan ƙasa na rashin tsaro a yankunan mu Allah ka ainihin kawo mana zaman lafiya ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana addinin mu da imanin mu ya Allah ka tsare mana mutuncin mu hali na kuncin rayuwa kuma da ake ciki Allah ka ainihin kawo mana dauki ka kawo mana agaji Allah ka bamu ruwa ka bamu damina mai albarka Allah ka azurta mu da shugabanni na gari Allah ka azurta mu da shugabanni na gari ya ubangiji ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya ya Allah dukkanin masu bukata na alkhairi Allah ka biya musu ya Allah muna da bukatu na alkhairi Allah muna tawassuli da daidai wannan lokaci da wannan sallah da zamu yi da wannan rana mai albarka da dukkanin ayyukanmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya da imani da wadata akwai kwamanda rabiu hisba da ake ɗaura auren shi a yau a kano muna addu'a Allah sanya albarka cikin wannan aure Allah ka sanya albarka cikin dukkanin auren da ke da za a daura a yau da waɗanda aka daura a baya da waɗanda za a daura a gaba Allah ka sanya albarka cikin gidajenmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu ka sanya albarka cikin rayuwarmu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'ala Allahumma atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم